والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da wannan yammaci ta asabar goma sha biyar ga watan azumi Allah Ubangiji ka amsa mana Allah ka yafe mana Allah Ubangiji yadda muka fara wannan wata har muka ga tsakiyarsa Allah ka nuna mana ƙarshensa Allah ka maimaita mana na baɗin baɗin baɗin baɗaɗa Allah ka sa karɓaɓɓe muke yi karɓaɓɓe kuma za mu yi yau shi ne majalisinmu na goma sha biyar na tafsiri sannan kuma kwanan wata na ɗayan shi ma sha biyar ne ga watan march 2025 daga wannan masallaci na al'afat cikin garin gombe a cikin suratu ali imran wanda yau za mu tashi aya ta goma sha takwas bayan jiya mun tattauna kan ayoyin da suke kafin waɗannan ayoyi ɗin insha Allah ta'ala za mu ɗora inda muka tsaya yau za mu tashi faɗin Allah madaukin sarki شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الله سبحانه وتعالى يكي سوى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم Allah ubangiji yake cewa shahidallahu shi Allah da kansa ya shaida annahu la ilaha illa huwa shi kadai ake bautawa shahidal mala'ikatu mala'iku su ma sun shaida wa shahidal mala'ikatu su ma mala'iku sun shaida annahu la ilaha illa huwa shi kadai yake abin bauta da gaskiya wa shahida ulul ilmi su ma malamai sun shaida annahu la ilaha illa huwa shi kadai ake bautawa sannan wa annahu qa'iman bil qisti qa'iman bil qisti shahida Allah Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa shi ne shi kadai yake bashi abokin tarayya wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida wa ulul ilmi malamai su ba haka suka yi shaida qa'iman bil qisti halata kaunihi wannan mansub ne alal hal qa'iman dinnan Allah yana nan tsaye kyakkyam Allah subhanahu wataala yana tsaye abadin abada da jiya da yau da gobe da kullum shi bil qisti akan adalci la ilaha illa huwa Allah shi kadai yake za a bautawa shi kadai ne abin bautawa bauta da gaskiya al-azizul hakim Allah shine mabuwayi mai hikima shahidallahu Allah subhanahu wataala ya shaida annahu la ilaha illa huwa cewa babu abun bauta da gaskiya sai shi shi kadai ubangiji din nan ai alim Allah ta'ala annahu la ma'budu haqqun illa hu Allah ya sani ya shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah wa takallama bidhalik ubangiji kuma yayi zance da haka wa akhbara bihi khalqahu ya sanar da halittunsa wa amarahum wa alzamahum bihi ya umarce su kuma ya lazimta musu da su yi wannan shaidan su tabbatar da haka annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilm haka su ma wa shahidatil mala'ikatu aidan bidhalika wa ashabul ilmi mala'iku su ma suka yi shaida da haka haka malamai su ma suka yi shaida da haka qa'iman bil qisti ai hala kaunihi qa'iman bil adli ubangiji ya kasance koyaushe fi jami'il ahwali kadhalik a cikin dukkan al'amuransa duk halayensa Allah yana nan kan adalci ne da gaskiya haka ibn kathir ya faɗa yace wa huwa wa huwa fi jami'il ahwali kadhalik haka a dukkan halaye ubangiji qa'iman bil qisti in dai adalci ne haka ubangiji yake lam yazal muttasifan bil qisti fi af'alihi wa tadbirihi baina ibadihi bai gushe ba Allah mai ada Allah adali ne a cikin ayyukansa a yadda yake gabatar da al'amuransa a cikin bayinsa fa huwa ala siratin mustaqim fi ma amara bihi wa naha anhu wa fi ma khalaqahu wa qaddarahu haka Allah yake qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa suka ce ta'kidun litafarrudihi bil uluhiyya wannan karfafawa ce ta lalle shi kadai cancanta abautawa shi sa Allah ya kare cewa la ilaha illa huwa ai annahu la yastahiqqu al ibada ghayruhu babu wanda la yastahiqqu la yastahiqqu ghayruhu al ibadata babu wani wanda ya cancanta abautawa sai Allah subhanahu wataala al aziz al hakim Allah subhanahu wataala shine al qawiyul matin Allah shi ne mabuwaye alladhi la yughlabu ba wanda ya isa ya rinjaye ubangiji wala yamtaniu alaihi shay'un aradahu ba wanda ya isa ya hana abin da Allah ya nufa shine al-azizu din wala yantasiru minhu ahadun aw yanalu minhu al-hakimu fi aqwalihi wa afalihi Allah shine mai hikima a zancensa da ayyukansa duk abin da ubangiji zai zai yana da hikima a cikin sa ka duba ayyukan Allah ka duba zantukan Allah ka duba tafiyar da mulkin sa ka duba halittansa mun yi wata tambaya guda ɗaya a cikin karatuttukanmu mun yi a tafsirin mata mun yi a tafsirin maza muka ce yanzu dukkanmu nan kowa a ce ya cire hancinsa in ka cire shi sai mu ce nemi gurin da ya dace ba inda allah nan ya sa ba an samu matsala duk inda ka sa an ka zo guduwa maka za a yi ko a yi ta dariya to allah shi ne mai hikima a duk al'amuransa saukar da ruwa fitar da tsirai ya yi mumini ya yi kafiri ya yi fari ya yi baƙi wani zai na cewa ka yanzu mu baƙaƙe ne wala wani yanzu fitinansa ya taso daga duniyar da yake ya biya jirgi ya zo ya auri bakar mata ya koma da ita garinsa haka yake da wannan hikima ne wani a duk duniya tun da yake bai taɓa sha'awar wata mata wai don fara ce yana son ta ba ba abin da ya haɗa shi da wannan za abin da ya hada shi wani kuma jarabawan da Allah ya masa kenan Allah minkum mu'minu wa minkum kafirun ha kafiri musulmi haka aka yi ta yi fari baki ja dogo gajere a gari aka yi gari mai zafi aka yi mai sanyi aka yi gari mai duhu akwai gari mai duhu aka yi gari mai kankara wani ba can ba zai rayu ba aka caccanja maka abin nan yanayi din aka yi dare aka yi rana duk akwai kinkimo a ciki shaida Allahu annahu la ilaha illa huwa ibn kathir yake cewa Allah cewa yayi annahu la ilaha illa hu shi kadai sai ibn kathir yake cewa al mutafarridu bil uluhiyya ko bil ilahiyya Allah shi ya kadaita wajen kadaita shi a wajen bauta duka af'alul ibad na bauta shi kadai cancanta ka masa li jami'il khalaiqi da dukkan bayi wa annal jami'a abiduhu wa khalquhu wal fuqara'u ilayhi sannan kuma dukkan bayi dukkan halittu bayin Allah ne halittarsa ne fakire ne a gare shi wa huwal ghaniyyu amma siwahu amma shi kuma duk wani abu ubangiji ya wadata da shi baya bukatansa ai kaga yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi karka gadan ya kawo malaiku da, wasu malamai ka dauka wata a'a ba daina bukatun su bane shi yasa a wani guri yake cewa lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhaduna sai ce wa kafa billahi shahida karfa ka dauka bukatuwan sa yake wa kafa billahi shahida falala ya musu ya saka su a cikin dan ya nuna maka girman su dan a nuna maka girman malami da ubangiji ya shaida sai yayi tarayya da su ya hada su ya saka su a ciki dan ya nuna maka girman mala'iku shi yasa wayannan malaman duk wayanda ga suna walakanta annabawa da suna raye su ne masu cin mutuncin malamai a yanzu wanda suke cin mutuncin malamai a yanzu da annabawa suna raye su ne masu kashe su su ne masu zagin annabawa tun mai cin mutuncin malamai a yanzu da annabawa suna nan ma zai ci mutuncinsu shi yasa ubangiji kuma baya barin su yanzu ka tuna duk tun daga a saninka duk wanda ka san aikinsa zagin malamai cin mutuncin malamai ko a rediyo ko a kaza ko a kaza ina labarinsa yake amma malamin da ake zagin kuma kullum ana jinsa a sifika ya a ce mutu bi gaide ku ka tuna kama yanzu tun daga lokacin zanga-zanga da aka yi ta zagin malamai don Allah ina masu zagin malaman nan ba ka jin labarinsu kamar ba a yi su ba malaman kuma suna da suna ta wa'azinsu saboda in ka shiga wannan layin to ka shirya ka shirya layin da za ka lalace ne anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun sai Allah ya ce kafa billahi shahida ibnu kasir yake cewa qarana shahadatuhu bi shahadatil ulama Allah ya hada shaidan sa da shaidan malamai ko kuma shaidan malamai da shaidan sa wannan khususiya ce mai girma ga malamai a wannan guri din girmama su girmama Allah ne shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ijlalillahi tabaaraka wa ta'ala ijlali dhishayba وحامل المسك وحامل القرآن إن من إجلال الله تبارك وتعالى إجلال ذي الشيبة yana cikin girmama Allah ka girmama mai furfura sannan kuma da masaddacin Qur'ani wanda Allah ba shi Qur'ani malami mai yi wa ilimin hidima girmama shi na daga cikin girmama Allah subhanahu wataala shaidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم wannan ayar akwai 'yan fa'idodi ƙarƙashinta cikin fa'idodi shine girmama malamai yana nuna maka girman malamai yadda za ka zagi yadda in za ka zagi mala'ikun ubangiji ba za ka share ba ko za ka zagi Allah ba za ka share ba tun za ka cewa malamai ba za ka share ba suna da girma suna da daraja sai Allah ya ci gaba da cewa inna dina inda Allahil islam lalle shi addini a wajen Allah shi ne musulunci inna dina inda Allahi al'islam da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar cewa shi ne al'ilahul haƙul ma'abud to sai yana bayyana maka kuma ibada da addinin wacce ya dace a bauta wa Allah da irin addinin da dace a yi tun da shi kaɗai aka ce a kaɗaita to da wani addini za a kaɗaita shi sai ce mana inna dina inda Allahi al'islam addinin da za a kaɗaita Allah da shi karɓaɓɓe wanda duk la'ilaha illahuwanka da za ka yi shi ya zama karɓaɓɓe shi ne ka yi shi ƙarƙashin abin da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi a yadda ya karantar da shi kaɗaita Allah a bisa addinin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam don a nuna maka bin Allah yana tare da mutaba'a ta annabi sallallahu Alaihi wasallam ba za a karɓa ba sai ka yadda annabi ya zo da shi shi ne da'ira ta addini wa mai yabta gairar islami dinan falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin in dai addinin ka ba musulunci kai ba to Allah ba zai karba ba kuma kana cikin asara shi musulunci shine mika wuya ga Allah shi kadai zahiran wa batinan kamar yadda Allah ya sharanta ya shar'anta a bisa harcen annabawa bana kadai ta Allah sai ka bi annabinka in kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo shi bana abin nan a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan kuma ya gama da dukkan addinai gaba daya ya zama addinin musulunci shi kadai za a yi kamar da zamu samu aya ta gaba inna ad-dina inda Allah al-islam wa maqtarafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum ai su yahudu da nasara basu samu sabani ba sai bayan an aika musu annabawa an saukar musu littattafai sun san gaskiya amma ƙin bin gaskiyan suka yi shi ta yadda zunubinsa zai karu saboda suna da ilimi wa hamalahum ala zalika mujawazatuhum al-hadd bil udwan wa dhulm ba komai sa haka ba sai tsantsan zalunci a tsakaninsu magayan bainahum saboda su mahasada ne tunda aka yi duniya in ka cire iblis ba a yi mahasadi irin bai hude ba sai ‘yan uwansu ahalu kita babu waɗanda aka yi mahasada maƙeta masu ƙeta a cikinsu shi sa har duniya ta naɗe kullum muna cikin ƙuƙuba ta yahudun nasara musamman kuma ba yahude kullum muna cikin ƙuƙubarsu Allah subhanahu wataala ya bayyana mana sabawa da suka yi addini ba komai bane sai bayan hujja ta zo musu an aika musu annabawa sun san gaskiya an saukar musu littafai abin da ya aifin musu da wannan kuma shine saba wannan sabanin shine rabe-raben kansu da keta da zalunci da hasada da ke tsakanin su wannan shine babban abin da ya aifin musu da wannan abu Allah subhanahu wataala yake cewa wa may yakfur bi ayati llahi fa inna allaha sari'ul hisab duk wanda ya kafirce da ayoyin Allah lalle Allah subhanahu wataala mai gaggauta mai garajen hisabi ne yana hisabi da wurwuri to na kira ne ga su ahlul kitabi da aka saukar musu littafi da kuma mu da ake karanta mana wannan ba labari ake ba mu fa mu dau izina in mu ba muka yi irin nasu muka kibin annabawa muka yi taurin kai muke abin da muka dama fa inna allaha sari'ul hisab na'am sai Allah ya ce mi
فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد kun san mun yi magana muka ce ita wannan sura ta sauko kan nasara najran kan kristoci ne waɗanda suka zo daga najran yankin yaman bodan kudancin saudi arabia a kansu ta sauko to allah subhanahu wataala biyu yana ta magana a kansu ne mun ce har aya ta 83 a wannan musu da suka zo suka yi ta yi da annabi sallallahu alaihi wasallam shine allah sai yake magana da su gaba ɗaya don a nuna maka addinin musulunci addini ne da ya shafe kowane addini ba wanda zai tsira sai wanda ya rike musulunci Allah subhanahu wataala sai yake cewa fa in hajjuka ai fa in jadaluka wa khasamuka bil batil in suka zo suna maka jayayya suna maka musu ta hanyar ƙarya fa qul ya muhammad kai ya annabi muhammad ka gaya musu jiya akwai wani kul da nace ku rike ba mu yi magana akan sa ba duk inda ka ji an ce annabi kul ce musu wa ya ce ya ce din me yasa Allah ya ce ya ce ya ce ya gaya musu din Allah aikan sai ko ba aikan sai ba na'am duk wanda za a sa shi yayi aiki duk wanda ubangiji zai ce yi kaza kenan shi za a bauta ko shi ma mai bauta ne kenan da misali sallallahu shi ma bawa ne abdun ne abduhu wa rasuluhu ne shi bawa ne ba abun bauta bane shi abun bi ne a abin da ya zo da shi ba shi babu wani wanda za a saurara a bi shi wannan magana ibn kasir ne ce na sauraka mana ita a ibaransa ta larabcinsa kullin nan an aike shi ne shi ma abdun ne mukallafun bawa ne da aka ɗora masa aiki cikin ibadansa shine je ka faɗa sannan cikin ibadansa shine yayi sallah kamar yadda aka ɗora maka kayi sallah kul inna salati ga ya musu sallar da nake yi an aike shi je ka fada domin dan aikan ubangiji ne shi ma bawa ne an sa shi aiki kuma yayi cikin ayyukan da aka ce a gaya muku inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ni ma ga Allah kaɗai nake kuma ku je ku yi ga Allah wanda aka ce abdun ne la ma'bud bawa ne ba abun bauta ba sannan nan gurin da aka ce fa in taju ga bawul asamtu waje lillahi wa man ittaba'ani shi bin sa ake in ana maganar annabi babu wani wanda ake bin sa a saurare shi sai annabi wannan magana ce ibnu kasir babbar magana ce sai ibnu kasir a gaba sai ci gaba da maganar cewa duk wani malami maganar sa bata fita wani ba a babin ijtihadi kenan tunda wanda yake kankar shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kenan in wancan ijtihadi wannan ya ijtihadi wannan ya ijtihadi ga wannan ya gamsu da maganar wannan ya dauka wancan kuma ya gamsu da maganar wannan ya dauka wancan ya gamsu da maganar wancan ya dauka babu wani wanda ya fi wani duk bautawa Allah suke yi in dai ijtihadi ne fa ku gane in ijtihadi ne domin ijtihadin imamu malik bai fi na imamu shafi ba kamar da na imamu shafi bai fi na imamu ahmad ba a matsala ɗaya da suka yi ijtihadi babu nassi duk waɗanda suka ɗau wancan suka yi can suka gamsu da ita kai ka ɗau wannan ka ɗauka ka ta gamsu da ita ka ɗau wannan ka gamsu da ita kowa ya bauta wa Allah da nasa kuma duk daidai ne abin da ba a so yau ka ganin wannan da ka ɗauka ya maka wahala ka ce bari in canja in koma na wancan wannan shine at-talfiq shekul islam bin tamiya ce in ka zama al-munafiq karshen ta zaka yi zama kafiri saboda kana wasa da shari'a hanya ce za a tafi wannan ce in an bi ta nan an fi sauri wannan ce in an bi ta nan an fi sauri wannan ce in an bi ta nan an fi sauri to da ka sai wani ya zaɓi can ya ce can zambi to ya za ka ce taka ta fi tasa duka kowa ƙwaƙwalwansa ne take ganin haka so matsaloli na ishtihadi fa nake magana tun da mazahib a cikin mazhabobi akwai matsala na ishtihadi amma matsala ta nassi kuma duk manzon Allah ake dawowa sallallahu alaihi wasallam shine fadin Allah wa man ittaba'an din fa in hajjuka in suka zo suna musu da kai suna jayayya fa qul ka ce ni fa aslamtu wajhiya lillahi na mika al'amura na gaba ɗaya ga Allah na musulunta wa mani taba'an su ma wanda suke karkashi na su musulunta wa kullin ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtu kuma ka fada ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil ladina utul kitaba min al yahudi wan nasara yahudawa da nasara ka ce musu wal ummiyina da ma ummiye sune larabawa sune larabawa wal ummina ladina la kitaba lahum min mushrikil arab al ummi ana kiran ummi al ummi ana danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa zuwa ga mahaifiya saboda galibi wanda zaka ga yana rike da littafi yana jajircewa yana karatu ai maza ne mata babu littafi a gare su so wanda baya karatu sai a danganta shi ga mahaifiyarsa sai a ce huwa ummiyu amma maza kuma akwai karatu a hannunsu wannan yayi daidai da al'adan bahaushe Hausa Fulani ko wannan yayi daidai da al'adansu bahaushiya da fulatana da a baya ba kawai fatiya zuwa alantara ne kin iya ba shi kenan an rufe miki makaranta ki koma gida maza ne suke karatu su soke qur'ani a kai su kaza to wa qul ka ga ya lillazi da utul kitab yahud nasara wal ummina har ma da yan makka din larabawan da basu iya karatu ba a aslamtum ku ba za ku karbi musuluncin ba a afarattumut tauhida lillahi wa akhlastum lahu al ibada kun miƙa wuya kuma kun karɓi musuluncin kamar yadda aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani kuma haka kuka yi to sai Allah ce fa in aslamu faqad ihtadaw in sun musulunta din to ko wallahi sun karɓi shiriya wa in tawallo in suka ki fa inna ma alaykal balagu kai kawai aikin ka sako sako ne ka isar alarma kamar dazu mun karanta wannan a cikin suratul jinni wanda mala'iku suke eh wanda aljanu suke magana wa inna minnal muslimuna kamar wannan ayan da ka gani me suka ce
wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada kana kafin mu je gaba wa anna minnal muslimuna a cikin mu akwai musulmai mu aljanu ko iska ce me minnal qasitun wa minna alqasitun akwai kuma mutanen banza sai ce me faman aslama fa in aslamu faqad tadaw faman aslama fa ulaika taharraw fa in aslamu fa in faqad tadaw kun ga wannan ayin ta zo to wa'ancan din kuma fa وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا fa in tawallaw fa innama alaykal balagh kenan wanda suka kafirce kuma wutar jahannama ne makomansu wallahu basirun bil ibadi Allah yana kallon abin da kowa yake aikatawa fa in tawallau in kuka ki fa innama alaykal balagh ni fa aiki na isar da sako ne shi yasa a cikin suratul nan din suratul jin din yake cewa fa innama alaykal balagul mubin illa me إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا kaga illa balagan min Allah wa risalati fa in tawallaw kenan fa ammal qasituna fa kanu li jahannama hataba can kuma kuma ta ba in tawallaw ke ba in tawallaw kenan fa inna ma alayka al balagh in suka ki kai aikin ka dama isarwa ne kai aikin ka ba shari'a a hannunka take ba shari'a a hannun Allah subhanahu wataala ibnu kasir Allah ya kara masa yadda yake cewa hadhihi al aya wa amsaluha wannan ayar da makamancinta min asrahid dilalat ala umumi bi'ithati annabi sallallahu alaihi wasallam ila jami'il khalqi tana daga ayin da take nuna annabi an aiko shi ne zuwa ga kowa zuwa ga dukkan halittu ayin tana fito da shi a fili fa in ta fa in ha aslamtum kuma kun karbi musulunci fa in aslamu faqad ihtadaw yahudu da nasara da al-ummiyun in kun karba wallahi kun shirya wa in tawallaw in kuka ki fa inna ma alaykal bala kai ba ruwanka kai isar da sako ne a gare ka ibn kasir sai ka fadin Allah madaukin sarki wa ma abin nan tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin lil alamin ne annabi aka aiko shi global ne lil alamin nazira wa ma arsalnaka illa kaffatan lin nasi bashiran wa nadira ba mu aiko ka ba sai ga dukkan duniya shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim hadisin abu huraira yake cewa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wanda yake cikin al'umman nan mutum ɗaya da zai ji da'awa ta ya ji wannan wa'azin nawa kira zuwa ga musulunci yahudiyyun wala nasraniyun ba yahude ne ko ba nasari wa mata ya mutu wa lam yu'min bi bai imani da ni ba illa kana min ahlin nari wallahi face wuta zai shiga kaga akwai mutumin da yake cewa akwai akwai yahudu nasara za su shiga aljanna akwai kafirin da za su shiga aljanna wannan lam yaqul bihi ahadun ba wani musulmin da yake faɗan ba yayin irin wannan magana din babu ita wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu huwa fil akhirati min al-khasirin in ana maganar ahlul fatra ne wannan maganar su wani abu ne da ban shi kuma amma ba yahudun ba kafiran zamanin yanzu ba kisa annabi sallallahu alaihi wasallam bu'istu ilal ahmari wal aswadi ni fa an turo ni zuwa ga fari da baki kowa kar ku gani ni balarabe ne kace a banda bagage kan kowa da kowa ne Allahu basirun bil ibad Allah subhanahu wataala muttaliun ala jami'il khalqi atammal ittila Allah yana yana kewaye yana gani ga dukkan abin da halitta suke aikatawa 100% fiye da haka wa ya alamu ahwalahum ya san halikansa wa mai yuti'u minhum wanda bai biyayya Allah ya san shi da wanda ya kauda kai duka Allah ubangiji yana sane da su wannan ayoyin akwai fa'idodi a cikin su a gurguje faqad aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba wa man ittaba'ani wa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wala nuna maka girman fiska alwajahu ashraful a'dha fiska babbar gaba ce dan haka mika wuya ga Allah ma sai aka dora ta akan fiska shi yasa sujjada babbar ibada ta ubangiji ita ce sallah babban point a cikin sallah ita ce sujjada aqrabu ma yakunu al'abdu wa huwa sajidun shi yasa aka ce shedan iblis dan a nuna maka girman fiska iblis da yazo sai ce sun mala'ati yannahum min bayni aidihim sai na ci nasara a garin a gaba kansu ta gaban su wa ana aymanihim da ta daban su ai wa min khalfihim da ta bayan su wa an aymanihim da daman su wa an shama'ilihim da hagun su wala tajidu aktharahum shakirin wallahi duk sai na batar da su mafi yawan su duk sai na batar da su yan kadan ne za su za su bijire min masu yawa ne za su bi ni tunda ya ce bi izzatika la uyannahu ajma'in sai aka ce kai kuskure kai kuskure akwai guri biyu bai ce min fawqihim wa min tahtihim ba li'anna al-fawq makan al-uluhiyya makan al-uluhiyya wa taht makan al-ubudiyya haythu yad'u al-insanu wajhahu ba zai iya ba tanan sama uluhiyya ta ubangiji ƙasa kuma gunda ake saka nuna kaskanci a sa fiska fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wajhiya aslamtu lillah turmuka ta cikin ƙasa nuna muku ƙarshen biyayya kenan shi yasa ko abin arziki aka maka sai ka ji ka zuba ka sa goshinka a ƙasa ka zama ba kowa ba in ka tashi annabi sallallahu alaihi wasallam idan abu ya tayar masa da hankali ya shiga damuwa ba da ila salah sai ka kawai tafi sallah san ya sa goshinsa a ƙasa to wannan fiskar babbar aba ce shi sa aka yi tabiri da ita a nan gurin sallah subhanahu wataala yake cewa innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin na'am
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين Allah subhanahu wataala sai ya ci gaba da magana kan kafiran da na Yahudu da Nasara da Laraba wanda suka ki bin Annabi duka sai dawo kansu innal ladina yakfuruna bi ayati llahi lalle wayanda suke kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina kuma suke kashe annabawa shi yasa nan gurin ana karanta shi da qira'a guda biyu wa yaqtuluna an-nabiyina wa da kuma wa yuqatiluna yaqtuluna da yuqatiluna in ka karanta shi da yaqtuluna suna zuwa ne su bi su a boye su kashe su in karanta wa yuqatiluna a wajen jihadi inda ake gaba da gaba ba wanda zai yaki annabi a ce ba wanda zai kashe annabi kuma ya samu rahama kuma an kashe annabawan fa an kashe annabawa banu isra'ila annabawan da aka kashe kusan 100 an kashe annabawan Allah to duk wanda ya dauki aikin annabawa kuma ya shirya da tsangwama wanda aka yi wa annaba wannan haka za a yi ta masa malami ba mai karantarwa babun ce ka zama mai aka fada a cikin waccan aya ɗin aya ta alimran da makaranta ta jiya shaidallahu annahu la ilaha illahuwa can abin nan bujimaye a cikin ilimi an rasu kuna fil'ain to in ka zaka zama ar-rashiduna fil ilmin nan fa ka san fa kalubale ne mai yawa duk duniya ta hadu duk sabon duniya tana aikatawa duk sabon duniya ka sani tana yi a cikin mutane ka tara mutum 500 a cikin su akwai dan liwadi akwai mai kasharai akwai dan caca akwai dan kaza akwai dan kaza duk zunubin duniya group din su ne suna aikatawa su ba matsala su an yadda su yi amma da zaka zo a cikin su suna wannan ayyukan ka riko ta ba malami ya riko ta ba ta ba zai wuce in ba kai sa ba sai an yi wa malamin nan dukkan tsiya ce wannan su ne malaman makaruhin malami ya fi kafircin jahili ta ka za ka yi ta fama da wannan kai ba za ka yi laifi ba ko dariya ta yi yawa a ce kai malami ne ko yake wakilka da dariyar nan dan wata ran bukatuwa ta tashi kana tsaye ka dan jefa gyaɗa kwaya biyu kana tsaye banda malami ba zai yi ba shi a'a to duk wanda ya shigo layi din dole yayi hakuri shi yasa anan wajen innal ladzina yakfuruna bi ayati da wanda suka kafirce Allah wa yaqtuluna nabiyina suke kashe annabawa bi ghairi haqqin ba tare da haƙƙi ba wa yaqtuluna ladzina ya'muruna bil qisti minan nasi suna hada malamai ma su kashe su ba tare da haƙƙi ba su tsangwame su fabashirhum bi azabin alim Allah yace muna musu albishir za su samu azaba mai radadi tun daga duniya tun daga duniya ake lalacewa ba a tsangwaman su a zauna lafiya ka koma tarihi lillahi thumma lit-tarikh mutanen kirki wanda ubangiji ya zaɓe su ba a shiga al'amarinsu kuma a zauna lafiya shi yasa wannan ibaru abu guda biyar ɗin nan ka yi iya ƙoƙari ka zama kana cikin hudu kar ka fita ka fada na biyar ka halaka na ɗaya ka zama malami duk yadda za a yi ka daure ka zama malami in ba ka zama malami ba ka zama ɗalibin malamai in ba ka zama ba ka so malamai in ba za ka so su ba kar ka yi ƙiyayya da su in ko ka fitar ga hudun nan ka halaka mafi karanci baka son malamin amma wallahi karka kiyayya da shi ka zo kana cin mutuncin sa kana zagin sa mafi karanci kenan baka son sa amma karka fito da adawanka ka zama malami in baka zama ka zama dalibi in baka zama dalibi baka so malamai in baka so su ba karka yi kiyayya da su in ka fita daga hududin nan to ka shiga matsala daga duniya zaka fara samun tabewa to sai Allah yake cewa masu yaƙar annabawa su ƙi bin karantarwansu ka zo kana faɗa da sunna kana faɗa da malaman da suke ya da sunna ulaika habitu amaluhum fid dunya wal akhirah irin su ne wayannan ake ruguza ayyukansu duniya da lahira ai alladhina zakarnahum wayanda muka ambace su humul ladina batalat amaluhum fid dunya sune wanda ayyukan suka rushe a duniya fala yantafi'una bi athari at-tayyiba fi dunya la ilaha illallah ayyukan su gurin bigiran ayyukan ba za su amfana da shi ba a duniya balle a lahira shi mumini aikin sa tun daga duniya yake amfanuwa da shi Allah zai baka kariya a yayanka Allah zai bada kariya a kanka Allah zai bada kariya a dukiyarka wallahi wani ƴaƴansa Allah yana tsare su ne saboda imaninsa da bin Allahnsa ka mutu baka raye amma zaman kirki da kai ka zama mutumin kirki sai Allah ba zai bari ƴaƴanka su tabe ba ta amma safinatu amma safinatu fa kanat limasakina ya'maluna fil bahri ya'maluna eh eh wa amal jidaru fa kana li ghulamaini masaki ko yatimaini fil madinati wa kana abuhuma salihan Allah ya tsare dukiyar babansu karkashin katanga baban baya raye Allah ya ce na musu haka ne saboda babansu mutumin kirki ne yana kabari amma ba zai ba zai kirkin ubansu Allah ya hana a ci mutuncin su baya raye don haka in ka zama mutumin kirki ko baka raye asarin aikin ka nagari zai amfani familin ka da yan uwanka yanzu mutum nawa za su zo daga an ce dan gidan wane ne sai ya ce wai wai wai ku bani sibin sa ku ba mu aikin sa babansa yayi wa musu yayi mutunci a gari ya taimaki al'umma yayi kaza ba ba za mu bari a wuce ba wala wani mutum yake ce min yana ofis ɗinsa kawai sai wasu suka zo ana neman alfarman aiki ya ce yana karɓan takardun wani da ya duba sai ya ga wane sai ya ga sunan babansa ƙwalo-ƙwalo boldly sunan babansa da ya san shi ya ce wala yana karɓan sibin nan sai da ya ji bam a zuciyansa sai ce min kasan dalili ya ce babansa ne akan naira ishirin yamin walakanci akan haka ba a ɗauke ni a local government aiki ba ya gama secondary mutumin lokacin ana ɗan ɗauka in ka ɗan samu aikin local government da shi zaka je ka ɗan yi digiri ɗin ka kai ya ce wallahi babansa ne ya ci mutunci na akan 20 naira ya hana ni aiki ya walakanta ni ya ci mutunci na yanzu gashi ya mutu gashi ɗansa ya zo har ofis ɗina neman aiki haka uban bai abin arziki ba idan kai abin arziki Allah zai bar maka asar din har bayan baka raye ƴaƴanka su amfana zuriyarka ta amfana kuma ake maka addu'a kana kabari ake ma addu'a kana kabari akwai wani mutum cikin manyan mutanen gari ne wannan mutumin yayi aikin masallatai da da masallatai da makarantu yana raye aikinsa shine bin tsangayoyi yana taimaka musu yana abin arziki to da ya zo dab da zai rasu kafin ya rasu a cikin ayyukansa kyawawa kuma wala yana da wani aiki mummuna wannan aikin nasa in ya rasu aka ci gaba da yin wannan aikin yana kabarinsa ana kai masa zunubi ne wallahi yana rasuwa saboda wa'ancan ayyukan alkhairin da al'umma ta san yana yi na makarantun islamiyya masallatai da sauransu yana rasuwa gwamnan garin ba zan faɗi sunan garin ba gwamnan garin abubuwan da ya gina wanda na wasa-wasa ne mafa harkar wasa amma dai kasan wajen wasa za a iya barna a yi sabon Allah a gurin duk abin da mutumin nan ya gina na harkar wasa wannan gwamnan garin sai ya bi gaba ɗaya sai ya ƙwace wallahi sai ya ƙwaƙwace su sai ya sa sai aka kashe gurin yanzu ba a amfanuwa da shi a garin wasu mutane sai suna ta magana to ya aka yi haka ba a yi kaza ba ba su san gata aka musu wannan guraren wasanni da barna an ƙwace har yau ba sa existing ba a wani abu na barna wallahi ubangiji ne ya aiko ya kalli ayyukansa na alkhairi ya hana sharrinsa kuma ya ci gaba da yaduwa in kana abin arziki wani kuskuren ka da baka sani ba ma kai baka hango ba ma sai ka mutu sai Allah ya sa gwamnonin garin jama'ar garin wani ma da mugunta zai zo ya kwace amma dan a tsayar da aikin sharrin ka daga bari Allah yana son ka kenan to habitat amalin fi dunya wal akhirah wayannan su ne za a rusa musu ayyukansu masu adawa da annabawa sannan masu adawa da malamai wa malahum min nasirin in aka je kiyama kuma babu wanda zai taimake su Allah ba zai ba wanda zai zo gaban Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya bashi dama ya cece shi ko ya taimake shi na'am
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون Allah subhanahu wataala yake cewa alamtar ilal ladina utu nasiban minal kitabi wai baka baka samu labarin alamtara alamtara ya Muhammad wannan wannan ru'ya kalbiya mun yi maganganun ta a baya ko yawa akwai ru'ya basariya akwai ru'ya kalbiya akwai dawabit din ta da zaka gane wannan kalbiya ce ko basariya ce da kaidodi na nahwu a kansu ina ga mun tattauna a wani zaman mu wannan ma tara ru'ya ce alamtara ya Muhammad ilal ladina utu nasiban wayanda aka ba su rabo min ilmi utu nasiban min alkitabi wai baka ganin wayannan da aka ba su rabo na alkitab yud'auna ila kitabillahi liyakum bainahum ay yud'auna ila at-taurati ana kiran su dan su yi aiki da at-taura wannan ana nufin yahudun nasara ana nufin yahudawa kai ba banda nasara ana nufin yahudawa an ba su kaso na ilimi suna da ilimi kaga yanzu nan Allah ya nuna sun bata da tsari ne bayan ga sanin a hannunsu sai aka kira su su yi aiki da sanin su yudu auna ila kitabillah aka kira su su yi aiki da littafin da ke hannunsu na at-taura fa hum yuqirruna wa yusaddiquna biha saboda sun yi imani dai suna tabbatarwa da ita summa tawalla fariqun minhum wasu daga cikin su sai suka ki hum mu'riduna suna kawar da kai sun ki su yi aiki da shi me yasa aka kawo wannan wasu malamai suka ce hadisin abdullahi bin umar allah ya kara masa yadda yake cewa annal yahuda yahudawa ja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakaru lahu sai suka ce masa anna rajulan minhum wa imra'atan zanaya wata mata a cikin yahudawan da kuma wani mutum sun yi zina kaga wannan ma yana tabbatar mana wannan hadisin da ayar suna ƙara tabbatar mana cewa addinin annabi sallallahu alaihi wasallam aiko shi ne ga kowa da kowa da yahudu da nasara da kowa to sai ku ce mata da miji sun yi zina wata mata da wani mutum kuma yahudawa ne duka sun yi zina kaga in sun taba aure za a jefe su to idan sun taba aure fa qala rahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu tambaya wannan tambayan a nuna musu abin da ke cikin ƙur'aninmu akwai shi fa a cikin littafinku sai dai ku ƙi bin na ƙur'anin kuma ana muku nasiha ana muku wa'azi ku dawo ku zo ku bi ƙur'ani ku musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata jiduna fit taurati fi sha'anir rajim ku maganan jefewa da yake cikin ƙur'anin mu babu shi a cikin at-taurani ai hukuncin su jefe su za a yi babu a cikin littafin ku ne qalu sai suka ce eh mu akwai a littafinmu amma ba jefewa ba ne mu a littafinmu na zaɓuhun yuzuladun mu fito da su gari a tozarta su a ci mutuncinsu sannan a musu bulala kaga ba sa so a kashe su kenan faƙala abdullahi bin salamin abdullahi bin salamin yana gudun yana zaune sai ce ka zaftun makaryata ne ku ka san na sani ka sani na sani kenan shi ma ba Yahude ne ya musulunta kuma yana daga cikin malamansu ya karanta littafinsu sai ce kazabtun ƙarya kuke akwai inna fiha ar-rajma a cikin littafin akwai ar-rajm ai inna ar-rajma fiha kenan akwai jefewa a cikin at-taura fa atau bit-taurati sai suka zo da littafin at-taura fa nasharu ha suka bude suna budewa haka ana yanzu gashi sun zo da shi gashi sun bude sai suka yi haka a karanta mana kun gaida suka yi a karanta mana yanzu ba gata na mun ganta complete da rubutu da suka zo sai ya haka a karanta shafin ba ka ce a bude shafi na kaza aya ta kaza ba to a karanta sai ya haka aka gama karantawa ana zuwa gun da ya rufe sai ya ce a bude sai Abdullahi bin Salam ce daga hannunka mana nan mai ka rufe ashe ya rufe gun da aka ce a jefe din fa'atau bi taurati fa nasharuha fa wada'a ahaduhum yadahu ala ayatir rajmi sai ɗayan su ya dora hannunsa akan ayar da ta nuna a jefe din fa qara'a ma qablaha wa ma ba'alaha sai ya karanta samanta ya karanta kasanta fa qala lahu abdullah bin salam sai abdullah bin salam sai ya ce masa irfa yadak ka daga hannunka mana agun da ka sa hannunka farafa yadahu sai ya daga hannunsa fa idza fiha ayatul rajmi sai ga ayan jefe mazinata a ciki annabi ya ce yazo a littafin mu yazo a naku ko munafukai ne ko kaza ne makiya Allah ne wannan duk ana tabbatar maka cewa sun bayyana wallahi farik su aikin su shine akan ilimi ghairul maghdubi alaihim waladdallin ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya siratal ladzina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim al maghdubu alaihim sune al yahud sun bata akan gaskiya sun sani suna da ilimi annabi yana ana karanta wannan sai annabi yake cewa ku dauke ta ku je ku jefe su sai aka ɗauke su fa'amaran biha rasulullah sallallahu faruji ma annabi ya yi umarni da su aka je aka jefe su hadisin yana bukari kuma hadisin yana muslim hadisin abdullahi bin umar wasu malamai da yawa sun tafi akan wannan hadisin ma shine sababin saukan wannan ayan alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi baka ganin wasu daga mutanen da aka ba su kaso na daga littafi su ne yahudu ne yahudu an ba su ilimin at-taura yud'auna ila kitabillahi an kira su su zo su yi aiki da littafin Allah aka ce su dauko littafin su a gani maganar rajmu li yahkuma bainahum dan ayi hukunci da su akai thumma yatawalla fariqun minhum da yawa da wani yanki daga cikin su suka ki suka boye wa hum mu'riduna alhalin suna kauda kai da hukuncin da ke cikin littafin su wanda kuma shine a cikin alqur'ani sai su malamai suka ce wannan hadisin kissar da incident din ya faru sai aka saukar da wannan ayoyin ana ƙara tabbatar mana da wannan kissa din wasu aka suka fada amma galibin malaman tafsiri ba sa saka shi sababin nuzul na aya din wayanda suka sa suka zama kaman sabbin saukan aya kaman ar-raghib a cikin tafsirin sa haka ar-razi haka al-ujab fi bayan al-asbab na ibnu hajar al-asqalani suna ganin kamar zai iya zama sababi na saukan wannan aya din to sai Allah ya faɗi sababin da yasa suka yi bin Allah subhanahu wataala Allah ce zalika dalilin ku shine bi annahum su kasancewar su qalu qarerayin da suke ma domin bai hude makaryaci ne ba abu da bai sani ba fa kun ga kafiran duniya galibi suna inkarin tashin alkiyama amma bai hude ya san za a yi tashin alkiyama ya san za a tashi alkiyama alaran ma za ka iya kawo min ayan da take nuna ba yahude ya san ya yadda za a yi tashin alkiyama ka tuna wata aya ka yi haƙuri har kiristoci a imanin su sun yi da za a tashin alkiyama wa ƙalo layyar kula jannata illa man kana ba wanda zai shiga aljanna sai ya zama bai to kenan sun san za a mutu aiko to a ina za a shiga aljanna sai an yi me sai an tashi shi sa suke cewa lanta masalan daru illa ayyaman ma'dudat mu huta ba za ta shafe mu ba sai dan kwanaki kadan an gama fitar da mu ko ya sako eh kaga kenan sun yadda za a yi me za a yi tashin kiyama akwai wuta akwai aljanna za su shiga wuta dan lokaci kadan a fitar da su sai a mai da su aljanna sai a sa ku wannan shine imanin su zalika bi annahum abin da yasa ba sa bin wa'azi ba sa bin karantarwa al'amarinsu ƙalu suna cewa lanta masanan na wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'adudat sai ‘yan kwanaki ƙididdigaggu wa garrahun fi dinihim wannan burace-buracen sai ya rudar da su a cikin addininsu ƙarerayen nan da suke yi makanu yaftaruna ƙarya da suka ƙirƙiro suka ɗora mutane a kai kuma sun tafi akan haka ko su bi Allah ko kar su bi Allah su za a saka su a wuta amma ɗan lokaci kaɗan an fidda su sai a saka wanda ba ba Yahude ba a saka shi a ciki su wannan shi ne to wannan dalilin yasa suke bin Allah suke bin kada kowa shi yasa na gaya muku am yahsuduna nasa alama atahumullahu min min fadli hasada ga wayannan yahudawa din am yahsuduna nas waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a su kullun saboda tsantsan kiyayya da hasada su sun yarda da masu kafirai ne aka za su mutu to su dan haka suke su ku kafirce kamar yadda suka kafirce shi yasa duniya in dai bai hude a cikin ta yana cikin ta ba yadda za a zauna lafiya kuma wadda kasirun min ahli kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan ita nake ta ne ba haka suke so ku zama kafirai hasadan min inda yanfusihim shi yasa kristoci da sun gane wala da musulunci suka karba suka raba kansu da yahuda wannan dan Allah ya gaya musu ya ce ku kiristoci ku bi a hankali fa yahudun nan makiyanku ne makiyan musulmai ne kuna kusa da musulmai ku karbi musulunci bana haka Allah ya faɗa latajidanna ashaddin latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladheena amanu alyahud wala tajidanna aqrabahum aqrabahum mawaddatan alladheena amanu alladheena qalu inna wanda kuma suka fi kusa da ku na soyayya da mutunci sune kristoci zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun kristoci sifan su babu girman kai kamar na yahudawa amma sai kristoci musamman na yankin afirka sai suka rudu da yahudawa amma kristoci bayan da ba na yankin afirka ba kristocin larabawa kristocin turawa kristocin wani waje wallahi ba su da wannan girman kan da kristocin afirka suke da shi girman kai da ƙiyayya da gaba da rashin mutunci sai kristan afirka amma wallahi ka zauna da ni na zauna da kristocin larabawa sosai da sosai ka shiga egypt ka je ka gani ka shiga jordan ka ga yadda suke a mutunci ake abubuwa turawa ka duba yadda ake debate ka duba su sharo su wane ne yadda za a zo a haɗu da su ahmad didat ake kaza amma fa ahmad didat shiri ya yi zai zo najeriya shi ma ya haɗu da kiristocin afirka aka hana shi shigowa najeriya wani shugaban ƙasa cikin shugabannin ƙasa ya hana shigowa najeriya ya hana amadi da shigowa Najeriya Gaddafi zai shigo shi ma kai ta rigima amma fafaro John Paul yana yana ji har Kano ya shigo musulmi ba ruwa su zo ka bude bible ɗinka yi kai har ka gama ko musulmi dai ba zai zama kirista ba amma amadi dan in yazo kiristoci dubunne ne za su zama saboda ba addinin gaskiya bane in addinin gaskiya ne ko bashi yazo ya faɗi nasa mana amma mu da namu na gaskiya ne duk duk wani pastor yazo ya faɗi abin da zai faɗa ba abin da ya dame mu yasa wani bawan Allah yake cewa ana cewa za a gina coci a unguwanku kuna ta tashin hankali me damuwanku ai tashin hankalinku shine za a gina gidan karuwai yace sai a gina coci ɗari ya gama existence har ya gama ba musulmi ɗaya da zai zama kirista musamman a Kano a kaza a kaza amma ba yadda za a kawo gidan karuwai guda ɗaya a anguwa ɗaya ba za a shekara ba an samu wani ya kewaya yawa biyu ko ko goma ko ashirin in ba ya sa ba musulmi ne ma zai bude shi ya gani zalika bi annab zalika bi annahum qalu yadda al'amarin yake shine dan suna cewa lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda wuta ba zai ta shafe mu ba sai yan kwanaki yan kadan wasu kwanaki kadan gharrahum bi dinihim ma kanu yaftaruna ko addinin su yana rudan su akan karerayin da suke abu hurairah ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana faɗawa wa yahudawa man ahlun nari annabi ya ce kai yahudawa sun zo wajensa su waye yan wuta ne kam sun sani fa wallahi sun sani wallahi sun san in sun mutu ba su karbi musulunci ba wallahi wuta za su shiga sun sani na gaya muku masu ilimi ne qalu shege ba yahudi kuma baya kuma baya ƙarya an zo gurin da ya san an titse shi sai ya ce to nakunu fiha yasiran sai suka ce mu ne dai zamu shiga amma dan kadan ne fa suna ga annabi dan kadan ne zamu shiga summa taklufuna na fiha sannan mun fito sai ku kuma ku shiga fa qala sallallahu alaihi wasallam ihsa'u fiha yace marasa mutunci ku ja can wallahi na lafluhukum fiha abadan wallahi in kun shiga har abada za ku dawoma ciki ba wani musulmin da zai bi bayan ku bayan kun fito ba za ku fito ba hadisin bukhari ban bukhari rawaito wannan hadisi sadaka ƙarya suke lan nadkhulul jannata lan yadkhulul jannata illa man lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda wannan kwatankwacin fadan su wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara wa qalat al-yahudu abannan nahnu nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu wai suka ce wai mu ne ƴaƴan Allah kuma mu ne masoyan Allah sai Allah ya tambaye su ce kul fali mu'azibukum bi dhunubikum to dan me yasa Allah ya azabtar da ku da zunubinku kada da warwara su wannan shine halin su Allah subhanahu wataala yace fa kaifa idza jama'nahum na'am ita ce ayata karshe fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la rayba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Allah subhanahu wataala yake cewa fa kaifa idza jama'nahum ya halin su zai kasance ai kaifa yakunu haluhum ma'a ma sana'u ya halinsu zai kasance game da tsiyar da suka aikata a duniya idza jama'a Allahu li fasli bainahum idan Allah ya tara su za a yi hisabi a tsakanin su ranar tashin alkiyama wa fi hisabihim fi yawmin la shakka fi la shakka fi maji'ihi a ranar da za a zo a yi hisabi wanda babu shakka sai ta zo ranar tashin alkiyama ma a'zam ma yalqawna min uqubatin zaka ga abun girma na uquba da zai same su wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat a ranar ne kowace rai tsayar da ta yi sai an kawo shi aikin na alkhairi za a kawo na sharri za a kawo wa hum la yuzlamuna ba za a zalunci kowa da kowa ba la zulmal yawm babu zalunci a wannan rana din wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yaqafu zulman wala hadma a ranan babu wani wanda zai ji tsoron za a zalunce shi ko kuma a tauye masa alkhairinsa kowa za a masa wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu shi yasa Allah yake cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ya ku bayina na haranta zalunci a kaina waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu na na sa shi a tsakaninku ma haramun ne kar ku zalunci junanku Allah ba zai zalunci kowa ba fa kaifa idza ji'nahum idza jama'nahum liyawmin la rayba fi yaya idan mun tara su ran tashin alkiyama halin su zai kasance game da ayyukan banza da suka aikata wufiyar kullu nafsin ma kasabat kowace rai mu mata hisabinta mu kawo mata ayyukanta wa hum la yuzlamuna ba za a zalunce su ba lalle a ranan za su shiga mawuyacin hali wa'annan yahudawa da wa'annan nasarawan da suka ibin Allah da suka karban musulunci inna dina indallahi al-islam addini nagari a wajen Allah shine al-islam gobe in Allah da zamu tashi ulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir insha Allah ita zamu tashi gobe subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh